إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha shida ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha takwas ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu barkanmu da sake saduwa a wannan aji namu na faslul sheikh al-albani usul inda muke darussa daga littattafai mabambanta a yau insha Allahu zamu darasi da muke mataki da Arabiya wannan shine darasi na biyu a cikin wannan jeren giya ta darussan Arabiya insha Allah to kamar yadda muka ji a darasi na farko wanda muka dauke shi a matsayin matashiya da shimfida zamu yi amfani da littafai guda uku insha Allah a wannan ainihin wato tsari akwai littafin At-Turfa fi nahwi ko fi usulin nahwi na al-hafiz al-imam ibn abd al-hadi muhammad ibn ahmad ibn abd al-hadi al-maqdisi rahmatullahi alayhi akwai kuma littafin usul fi tarikh al-adab al-arab da kuma littafi na uku ko kuma wani handout wanda yake a matsayin mabaji'u ilmin balaga insha Allah za mu fara da littafin ibn abd al-hadi shine al-urfa fi nahw na sani mafi yawan mutane suna faɗan sun dafa su ce al-tarafa ko al-tarafatu da fatha akan ba'un da kuma fatha akan ra'u wannan in ka faɗa da haka to sunan bishiya ne tarafa sunan bishiya ce ta maɗaci ko wani abu makamancin haka wadda take da ƴaƴa masu ɗaci al'urfa shi ne sunan tafin al'urfa ba'un mai damma da sukuni a kan ra'u kamar da za karanta a tuffa kuma wani abin sha'awa shi ne ma'anan shi shi ne ma'anan tuffa da tsaraba al'urfa tufin nahawi ma'ana tsaraba a cikin ilimin nahawu in ka ce tsarafa to sunan wata bishiya ne in ka ce kuma tsari tsarifa a tsarif shine mutumin da bai iya zama da mace daya a wuri take shi garba suke ce ma adarifu da ka suke ce ma raquma tsarifa in ta zama ba ta iya kiwo a waje daya ta ci a wannan daren ta tsallaka ta ci a wancan sai a ce mata tsarifa wato mai ruwan ido ke in kuma ka ce tsarfatu tsarfatu to wannan kuma sunan wato da fatha da sukuni ko sunan wani tauraro ne sunan wani tauraro ne hakanan kuma a a ainihin wato a ana cewa abirfu da kasara a bawun abirfu shine arragib mutumin da duk abin da ya gani yana so ya mallaka komai yana so duk abin da ya bashi sha'awa yana so mai hadama kenan ko sai a ce abirfu da kasara akan ta'ud din daka almuhimu dai sunan littafin shine at-turfatu qa'un da damma da kuma ra'un sakin bi ma'ana at-tuhfatu saraba a cikin ilimin nahwu wannan malamin yayi kokarin ya kawo abubuwa ne waɗanda suke takaitattu kuma waɗanda muhimmai ko kace na matakin farko ga mai koyon ilimi na nahawul lugal arabiyya za mu ji daga gare shi insha Allah abu na farko duk da mun sha jin wane ne wannan malami galibin mu a matsayin mu na dalibai ko masu bibiyan malamai mun sha jin bayani ko akalla mun taba jin sunan wannan malami bana jin akwai wani wanda yake jin wannan suna a karo na farko a takaice dai daga cikin mu nan da muke wannan karatu kai tsaye amma babu laifi dan shikar fa'ida mu dan ji takaitaccen tarihinsa shine wannan gashi nan shafi guda daga littafin ad-durar al-kamila fi a'yan al-mi'ati samila wallafar al-imam al-hafiz ibn hajirin al'askalani rahmatullahi alaihi ibn hajirin yake cewa sunan wannan malami muhammad bin ahmad ibn abdulhadi ibn abdulhamid ibn abdulhadi ibn yusuf ibn muhammad ibn qudamah al-maqdisi al-hanbali wannan shine nasabarsa har zuwa ga babban kakan shi ibn qudama ana masa laƙabi da shamsuddin sai ibn hajar ya ce ahadul azkiya ɗaya daga cikin mutane ne ɗan baiwa wulida fi rajabin an haife shi a irin wannan wata da muke cikin rajab a shekara ta ɗari bakwai da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wakila ƙabla wasu kuma sun ce kafin nan wakila ba'adaha wasu kuma sun ce bayan nan wata mai aminar taƙi Sulaiman ya ji daga malam taqiyuddin Sulaiman ibn Hamza wanda a wannan zamani ya daga cikin gaggan malamai a wannan lokaci wal mut'im da Isa al mut'im kenan wa ibn Sa'd da malam Sa'duddin ibn Sa'd duk waɗannan malaman sa ne wa tabaqatihim da tsararrakin su irin su Abubakar ibn Abdul Da'im yana daga cikin malaman sa da makamantansu irin su abul abbas al'andarashi wannan yana daga wannan shine malamin sama da ya graduating din shi a ilimin nahu abul abbas al'andarashi inda yake daga baya sun dan samu rashin fahimta ya ce wa tafarkaha ibni muslim sannan ya koyi fiqhu a gun shamsuddin ibn muslim wa taraddada ila ibn taymiya kuma ya yawaita zuwa majalisin ibn taymiya ومهر في الحديث والأصول والعربية وغيرها ya samu ƙwarewa a cikin ilimin hadisi da usul fiqh da ilimin arabiya da wasu su qala safadi malam khalil ibnu aybak as-safadi wanda mai littafin a awanul nasri wa a ayanul asri da kuma alwafi bil wafayat safadi kana iya kace shine ya gaji imamu zahabi a cikin tawagar ɗaliban Imam Zahabi to kusan shi ya gaje shi a wajen sanin tarihi da haka yana da tafai daban-daban akan ilimin tarihi daga cikin sako nan guda biyu mashahurai akwai littafin ainihin wato a ayanu al'asri wa awanun nasr wanda a ciki ne faɗi wannan magana littafi ne mujalladi biyu akwai kuma littafin sa mai suna alwafi bil wafayat wanda ana buga shi a cikin mujalladai takwas duka muna da su a nan maktabar mu insha Allah shine yake cewa law asha kana ayatan wannan malami da ya dade a duniya da ya zama abin mamaki saboda bai wani dade a duniya ba kamar da zamu zo mu ji ya shekara ne 39 a duniya an haife shekara ta 705 kamar yadda muka ji a nan ya rasu shekara ta 744 in ka lissafa shekarar shi talatin da tara a duniya na ji mafi yawan nan mun wuce wannan shekara ko mafi yawan nan ko kuwa a gwanda biyu talatin da biyar ba nan dukan mu galibi a makara muke shi yasa har ka ce ta daga an makara to shi a wannan shekarun ya duka wannan ilimin a tsakankanin waɗannan shekarun za mu zo mu ji magana khalil ibn aibak ya ce kuntu idza laqitu in ji khalil ibn aibak as-safadi yace na kasance duk sanda na gamu da shi duk sanda na gamu da shi tunda mu'asiri ne gare shi yace sa'altuhu an masaila adabiyya wa fawaid arabiyya nakan yawan tambaye shi akan mas'aloli na adabi da fa'idoji a cikin ilimin larabci fayanhadiru kasayl sai inji yana zuba kamar ruwan sama in ya fara bada amsa akan masail din sai a ji kamar ruwan sama ne yake zuba wa kuntu arahu يوافق المزية في أسماء الرجال ويرد عليه كما يكتن شيما الإمام المزي يوسف المزي أولا زمن ذكا ننس معلما وننكرني نبقى زوا نتقص أن سلم ومزي كباكي تايا أكي إلم الرجال باب ون ون ديكي مش منافسة فما ون متاشم ya kasance mizzi yakan faɗi mas'ala a cikin irmin rijal wata rana shi ma sai ya ce haka ne wata rana kuma ya ce ba haka bane yana da jur'a ta yi wa wannan malamin ainihin wato mukhalafa kuma dole a saurari maganar shi saboda ba da kai yake ta yace wa qala az-zahabi fi mu'jamihi al-mukhtas al-imam az-zahabi na da littafi al-mu'jam al-mukhtas bishiyukh juz'i ne haka guda daya yana nan muna da shi a nan maktabar mu insha Allah wanda yake tarihin malaman da yayi karatu a gunsu kadai da waɗanda yayi zamani da su ne kadai yan tarjamomi haka ga jajjiru to a ciki yake cewa yake yake mishi take yana cewa الفقيه البارئ المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق ذو الفنون كتب عني واستفدت منه ذهب يجي مالم فيكم gogagge mahaddaci masanin tajwidi malamin hadisi mahaddacin hadisi malamin nahwu hazikin malami masanin fannoni daban-daban zahabi yace ya koyi karatu a gurina dalibin zahabi ne kenan yace kuma ni ma na samu fa'idoji a wurinsa yace wa qala ibn kathir ibn kathir shi ma yake cewa a cikin albidaya yace kana hafizan allamatan naqidan malami ne gogagge mai iya warware masaloli hasala min hasala min alulumi ma la yablughu shuyukh alkibar ya tara ilimin da manyan malamai ba sa kaiwa kan ilimin wa bari a fil fununi ya goge akan fannoni وكان جبلا في العلل والطرق والرجال والرجال wani dutse ne akan magana game da illa da hanyoyin hadisai da mazaje hasanal fahmi yana da kyakkyawar fahimta jiddan sahihal dhihni wa qala al-husaini darasa bis sadriya wad diyaiya ya karanta a wadannan makarantu wa tasaddara kuma ya tinkara aikin karantawa wa qad haddatha az-zahabi an al-mizzi an as-sarruji anhu وقال المزي ما التقيت به الا واستفدت منه shi kanshi malam mizzi yace duk in na game da shi nakan ci fa'ida a wurin sa wannan qalan husaini hadha al-kalama an az-zahabi annahu qala fi janazati cewa ran da ya rasu duk sun tafi janazar sa sai zahabi yake cewa ni ma na ci moriyar wannan bawan Allah walahu kitabul ahkam fi samani mujalladati littafin shi na al-ahkam mujalladi 8 wa raddi ala subki fi raddihi ala ibn taymiya da littafin al-qudud durriya ko wal muharrar littafin al-muharrar na na hadisi wanda kamar da kaga bulugul maram haka yake fiqhul hadith ne yana da mudalladi guda zaka ji wannan malamin na karantar da shi Dr. Mansur Yalwa na Bauchi al-muharrar fi fiqhil hadith irin bulugul maram kitabul ahadithul ahkam yace ikhtasarahu min al-ilmam ya rairaye shi ne daga littafin abin nan ibn al-mulakkin sorry ibn muflih al-imam fajawwadahu ya kyautata shi jiddan waqtasara ta'alika li ibn al-jawzi haka nan yayi iktisarin ta'alik ne ibn al-jawzi al-imam zahiri ma na da iktisari na wannan ta'alike shi wa zada alayhi wa hararahu wa sharaha at-tashil fi mujalladayn yayi sharhin at-tashil at-tashil shine sharhin alfiya ta ibn malik ko kuma bil ahra a ce mai da alfiya zuwa zube ibn malik da ya alfiya ana ta kuka cewa tayi tayi nauyi kuma sai juya ta zuwa zube shine al-tashil yana nan shi ma mujalladi biyu to ya dauki wannan littafin yayi sharhin sa to wannan sharhin shine ya hada shi fada da abul abbas al-andarash malamin sa na arabiya sai ga littafin sai zama bai yadda da wasu ra'ayoyi da shi ibn abdulhadi ya faɗa cikin tabin wannan kuma sai ya zama sanadiyar ɓata wasu shi kuma ya ce gaskiya babu abin da bai canza alga ta malan kai hakuri kawai daga nan sai suka samu ɗan nisanta juna haka ya ce walahu munaqashatin li abi hayyan fi ma da bihi al ibn malik min fil alfiya abu hayyan al andalusi mai littafin mafatihul ghaib tafsirin nan ka san babban malamin nahwu hasali ma ilimin shi na nahawu ya fi zurfi fiye da ma na tafsirin ya ci gyaran ibnu malik a wurare a wasu masail shine shi kuma wato ibnu abdulhadi ya tattauna game da wannan malam ya ci gaba da cewa wa gairi zalika da littafai daban-daban kaman tabaqatul muhaddisi yadda kaga littafin abin nan tazkiratul huffa na zahabi to shi ma yana da tabaqatul muhaddisin mujalladi yana nan shi ma duk littafin akwai sa maktaba nan ta zara hadisi wa ghairi zalika walahu kalamun ala ahadisi مختصر بن الحاجب وشرع في كتاب العلل على ترتيب كتب الفقه ya fara rubuta zafi akan al'ilal bisa tsarin tafan babukan fiqh ma'ana tsarki sallah azumi yace waqaftu minhu alal mujallad al-awwal inji ibn hajar yake naga mujalladin farko wanda ma at-tafsir al-musnada ya tattara mangan tafsiri masu isnadi lam yukmil aidan bai gama ba qala az-zahabi majtama'tu bihi qattu illa wastafattu minhu wa kathura ta'assufu alayhi lamma mata an yi bakin cikin mutuwarsa sosai wa hadara janazatahu man la yufsa kasara waɗanda ba za a kididdige su ba saboda yawan su sun je jana'izarsa wadda ta faru a watan Jumadal Ula a shekara ta 400 a 744 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mishi to ga wani dan karin ta'aliki har ila yau daga waccan tarjumar da aka ishara ta cikin a ayanun nasr wa awanul awanul asri wa ayanun nasr na na as-safadi ta inda yanko mana magana cewa law asha kana ayatan bar ku ji asalin magana yace inji as-safadi yace kana zihnuhu safiya Allah ya mishi kwakwalwa lafiyayya wa fikruhu bil mu'dalati wafiya Allah ya mishi zurfin tunani wajen warware rigingimu da sarkakiya jayyidal mabahisi yana da ainihin kyan bincike atraba fi naqlihi min al masani wal masali yana da burgewa wajen kwafo maganganu daga tushe daban-daban sahihal in fiqat kuma ya iya cin gyara ba da rashin hujja ba malihal akhri wal irad ya iya zaben abin da ya kamata a zabon yana bincike atkanal arabiya kowanne zaka ji malaman tarihi suna faɗa wannan cewa ya goge a larabci ba wai malamin hadisi ne kawai talla ba malamin arabiya ne gogagge wanda wannan shi ba shi dama ya samu fa'idojin ilimi masu zurfi da karancin shekaru eh an tambayi ibnu abbas aka ce menene iya tafsiri yace shine iya larabci duk wanda ya iya larabci da ma larabci mai kyau to zai samu saukin abubuwa da dama na binciken ilimi wanda ko bai iya ba to zai sha wahala sosai zai sha wahala sosai don haka mu daina sakaci da iya larabci da ba duk malamin da kaje yana cewa larabci ba ba yi da wani muhimmanci bata ne ai kaza ne to ko dai ya zama ba malami bane wato magana ce yake ta jahili a shiri ga malami idan kuma malami ne to wata kila ya zama saboda bai san wannan fannin bane jahilta fannin isa ya san bai tangar da shi ko kuma tsabaragen hasada da wasu da ya ga sun sani da aka koyan ilimin arabiya jama'a abu ne mai muhimmanci kwarai ga duk wanda yake so ya koyi ilimi a cikin musulunci da aka mu bashi gaskiya wannan malamin da gaskiya abin da taimake shi kenan muka lura kusan dukkanin malaman da muka tarihin sa suna cewa ya kware a mene a arabiya wa ghasa fi lujjatiha ya yi nutso cikin tekun larabci ala fawaidiha wa nukatiha al-adabiyya wa tabahhara kuma ya kware fi ma'rifati asma'ir rijal wajen sanin ilimin mazaji to sai yayi wata magana yace wa dayyaka ala al-mizzi fi hal majal har ma yana yin kafada da mizzi a wannan harka da mizzi shine kadai akan gaban shi kadai aka bawa fagen to yanzu ya zo ya rage mishi fadin fagen kamar a ce kai kadai ne mai kudi a gari kaga zaka ta harka kago to aka samu ne mai kudi irin ka sai ga ya rage maka yawan function da za a dinga neman ka in kai kadai ne mahaddaci kai kadai zaka dinga sallan sallan tahajjud kana mutane yanga a masallacin kago ana samu wasu alarmomi ba an samu option sai zama sun rage maka fadin wato inda kake takama fadin mulkin ka to haka ya zama shi da mizi ضيق على المزي فيها المجال نزل أخيرا أما بيده من المدارس وعدها من الأطلال الدوارس ليكون مفرقا للإشغال للإشتغال ويترك ما هو دون دون ويأخذ ما هو غالي da an ba shugabancin wata makaranta sai ya bar wannan shugabancin ya zo ya fara aiki na karantarwa da rubuce-rubuce sai ce walau ummira lakana adaban fi ulumihi da an bashi ya dade a duniya da Allah ya bashi ya dade a duniya to da ya zama abin mamaki sai ya ci gaba da cewa ya ce walakin tufsa ya ni'an sai dai an tumɓuke shi tun yana ɗan ƙarami Allah ya kashe shi yana ɗan ƙarami wa lam yajid lahu min al humami mani'a babu wanda ya ce ana kuma Allah yin wannan aikin Allah yana yin haka yadda ya ga dama ba wanda ya ce ce ga yadda za a yi sai da Allah yi to Allah cikin hikimarsa duk da haka kaga dai ya bar wani abu da za a ci moriyarsa amma ana sa ran da a ce ya daɗe to da zai shiga sahun waɗannan kibar ɗin su ibn al-qayyim su rahabi su ainihin ibn hadirin da makamantansu wanda ake ganin su a matsayin mausu'iyun encyclopedia mutane ɗin to da cikin su shiga wanda ya iya wannan aikin a cikin shekara 39 ka kaddara inda ya ƙara wasu 30 ko da tara din misali dole za a samu intaji da yawa fiye da wannan Allah ya gafarta masa sai mu shiga kai tsaye wannan gajeriyar mukaddima ce game da tarihin sa zaka iya samu a cikin Adrul Kamina da littafin Safari da muka ambata da littafin Ibn Kathir shi ne Al-Bidayah wan Nihaya da makamantansu yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa akhussu bihim akhussu minhum bizikri nabiyyana almujtaba sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera yace alhamdulillahi godiya ga Allah kuma Allah ya isa abun godiya kuma salati da sallama ga bayin Allah da ya zaba annabawa kenan inna Allah safa adama wa nuha da sauransu akhtassu minhum bizikri ina kebance cikin bayin Allah zababbu nabiyyan almujtaba annabin sallallahu alaihi wasallama zababbe cikin zababbu annabawa zababbu ne kamar da Allah ya ce inna Allah safa adama wa nuhan sauransu to duka annabawa Allah ya zabe su inna Allah safa min wal min bani adama fulan wa safa min fulanin fulan wa safa min walidi kinanata fulan ko to duk Allah ya zabe su sannan shi goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan zaɓin da Allah yi su kuma Allah ya ƙara zaben shi ya bashi darajoji da suka fi na sauran to shine al-mujtaba din Allah ya bashi risala shamila Allah ya manshi alƙawarin wasila wannan gida wanda babu irin shi aljanna sai guda ɗaya Allah ya bashi ashfa'atul uzma Allah ya bashi Qur'ani al-muzatul khalida Allah ya bashi shari'a muhaimina ala sa'ir shari'a ga sunan dai khasa'id tsewa su ya lissafa a cikin littafin shi al-khasa'isul kubra haka nan ainihin zabi a sorry ibnu al-imam al-bayhaqi a cikin ainihin wato littafin shi dalailun nubuwa da sun lissafa khasa'isul mustafa sallallahu alaihi wasallam to da shi annabi zababban cikin zababbu ne da haka ya kebance shi da ambato na musamman yayi masa salati Allah ya kara masa salati da sallama da aminci da tsira wa ba'du wannan mai mukaddima yake cewa bayan haka fahadihi risalatun saghiratu wannan wani dan karamin littafi ne jama'a fi al-hafiz ibnu abdul hadi usulan nahwi fi waraqatin ma'duda malam ibnu abdul hadi ya tattara ka'idoji muhimmai na nahwu a cikin wani dan littafi karami dan takardu kanana tabayyi tubayyinu laka bara'atuhu fil arabiyya wannan yan takardu za su nuna maka gogewarsa ilimin larabci wa yadhharu laka minha sihhatu qaulil allamati salahuddin as-safadi fi kuma zaka gane gaskiyar maganar da as-safadi ya faɗa da yake cewa qad atqan al-arabiyyata wa ghasa fi lujjatiha ala fawaidiha wa nukatiha al-adabiyya kamar da muka ji wannan magana daga ainihin as-safadi a cikin ayanul asri wa awanin nasri cikin juz'i na biyu kenan insha Allah ثم قال الصفدي وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة عربية فأجده فيها سيلا يتحذر ولو آشى كان عجبا ولابن عبد الهادي مصنفات في العربية منها شرح تسهيل الفوائد لابن مالك كمل منه مجلدان يا جو مجلد بيو وشرح لامية ابن مالك جزء والرد على أبي حيان النحوي فيما رده على ابن مالك وأخطأ فيه wannan ne duk mun ji magana a kansu ko juz'un shi ma juz'i ne guda wa hadhihi risalatu al-latifatu tafsiratu lit-talib al-mubtadi wa tadhkiratu lil-alim al-muntahi ita wannan dan karamin littafi wato ita wannan at-turfa din littafi ne da aka yi shi dan ya bude idan dalibi sannan kuma ya tuna wa malami ababan da ya riga ya sani nisbatu hadhihi risalatu hadhihi risalati libni abd alhadi ya zai a tabbatar da cewa da gaske ne ibnu abd alhadi ya littafin nan nasaba halahu an-nasikh fi awwal risala me kwafe littafin nan kamar da zamu zo mu ji ya danganta ta zuwa ga malam wa nasaba halahu haji khalifa fi kashfi zunun akwai littafin kashfi zunun an asami kutubi wal funun ko an asami kutubil funun da ana faɗa haka kashfu zunun an asami kutubi wal funun ko kuma kashfu zunun an asami kutubil funun mujalladi biyar ne muna nan da shi a maktabar nan tamu na ce maktaba ba nan da wannan ta bayan mu ba jama'a wacce ta sama wannan kawai yan yan albani tv ne suka saka ta saboda saboda background ko to idan ka je ka je gun Ismail Aliyu gasu nan littafan nan dukkan su da ake ambata akwai su babu wanda babu alhamdulillah Allah ya jika mal albani Haji Khalifa sarki ne kuma malami Allah ya ba shi dukiya sai ya cika gidan shi da littafai sai ya cika sai littafai sai ya ga abin ya mai yawa ya zai da su to shine sai ya musu index to wannan index din shine kashful zunun an asamil kutubi wal fun kamar da kasan ana yin catalog na littafai kuma haka yi shi alphabetical order in ya ce nunun to zai kawo littafai waɗanda sunansu ya fara fannonin da sunansu ya fara da nunun sannan ya ambaci sunan littafan da yake da su a wannan abin da da littafi kaza da littafi kaza zai faɗa ya ya wasafa su ya bada labarin masu su da komai ka littafin ma da bai samu ba yana faɗa ya ce akwai littafi ma kaza da na ji labarin shi ban samu ba na je ko na aika hauri kaza a siyo ban samu Allah ya gafarta mishi malami ne wanda yake babban malami sosai to ya ya shi ma ya danganta mai wannan tafin wa Isma'il al-Baghdadi fi Hidayatul Arifina wa wa wa siyam wa sammayaha al-qurfata fi an-nahw su biyan su kyata da wannan sunan wa qad nazama hadhihi risalata Isma'il ibn Muhammad ibn Bardas al-Ba'li malam Isma'il al-Ba'li ya maida ita waƙe wanda ya rusa kata 786 kama fil jawahiril munzar وقد رواها العلامة الروداني في سلة الخلف بموصول السلف akwai malam alwardani wanda ya shahara da isnadoji a kasar Yaman a ɗan shekarun baya wannan yana ruwaito abubuwa da dama da ya ruwaito ta da isnadinta a littafin shi mai suna salatul khalafi bi mawsulis salaf zuwa ga malam wasu nuskal khatiyya bayani akan rubutun hannun da aka samu manuscript da aka samu هي نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية لتاجي إذا أكساميشي أن كل شيء مكتبة تأزهر ضمن مجموع أتكون وني جروب للتفاي أتكون وني أين هو هزمة من لمبة تقريب كده أشرين دبير وتقع في سبع ورقات كما تكداني قدابكي من الورقة التاسعة والعشرين بعد المئة إلى الوقت الخامسة والثلاثين a cikin wannan majmu'a an saka makhdudat ne kala daban-daban to sai faɗa maka lambar cewa daga lambar takarda ta 29100 zuwa lambar takarda ta 20 35 bayan ɗari katabaha Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Hanbali fil madrasati az-Ziyaiyya wannan malamin shi rubuta ta ya rubuta ta ne kuma a makarantar az-Ziyaiyya inda malamin ya karanta a watan Juma'a al-Akhira na shekara ta 800 da hamsin da uku alƙalamin mu'tad an rubuta ta da ordinary pen gama garin alƙalami mashkulun fi mawadi an yi wasali a wasu wurare waƙa'a fi shakliha ba'dul akhta an samu kurakuran wasali fa sawwabtuha da ka ni na gyara su walam ashir lidhalika illa nadiran ban yi ishara zuwa ga haka ba sai a wuri ɗaya ɗaya misratuha sab'ata ashara satran akwai wani takarda akwai layi 17 wa qad dhakartu hadhihi an-nuskha fi tirat al-makhtutat fi tirat al-makhtutat al-maktabah al-zahiriyya a mujalladi na hudu shafi na 205 wannan duka manzon ne yake irin na malamai masu tahqiqi dan ka san amana ilimi game da abinda suka dauko a ina suka dauko da kuma siffa wadda take daqiqa comprehensive abin nan description na manuscript din da inda suka same shi shine ya siffanta mana duk wannan wa Allah ya saka mai da alkhairi kana ganin wannan muqaddima ta isa a a wannan bangare ko man jibir mutum za mu yi dinga yi da kai ba wannan karatun ba zai dinga yiwa a awa ɗaya ba gaskiya ina ganin za mu koma awa ɗaya da rabin nan in muna yin masu littafai da yawan nan kwasa yadda za ku yi shi ku mutanen a albanti na jibir ɗaya yake ya taɓa bin shi ko to za mu tsallaka insha Allah littafi na biyu a littafin fusul fi tarihin adabin arabi wannan littafi shi zai bukatar wata dogon mukaddima abinda zan faɗa kawai a takaice ni da ke magana kamar da kuka sani ni na rubuta shi kuma rubutu ne wanda yake da wani dogon tarihi amma zan takaita shi kwarai da gaske a cikin ɗan mintuna kaɗan a shekarun baya a can fiye da shekara goma sha biyar ko fiye da shekara ma ashirin so there about tun wajejen kamar shekara ta dubu biyu kenan ko 1999 na karantar da maddan adabi a kwalejin Sheikh Abakar Gumi College of High Islamic Studies da ke nan Zaria wato makaranta Arabiya mallakan kungiyar Izala to sai ya zama na cewa a lokacin akwai karancin littafai kanana wanda za ka yi amfani da su a aji don karantawa sai dai manya su zayyaki su Ahmad Amin su wasu ma na turanci ne su R.A. Nicholson su abin nan hanafa kuri da makamantar su tafi ne ɗibga-ɗibga wanda ba zai yiwu ka je aji da su kana karantawa a abin da za a yi minti sha biyar minti ashirin a makonni goma sha biyu a ce an gama tam a lokacin sai na fara wannan aiki ina ɗaukar littattafan nan ina rairayin abin da nake ganin zai amfani haka na rubuta su a takardu ƙanana ƙanana haka ina amfani da su a matsayin notes to bayan 'yan shekaru shekara biyu sai na ga kamar na yi kwabarin mafi yawan silabus a wannan binciken wani lokaci na kan wuni a maktaba ta center for islamic legal studies da ke nan cibiyar nazarin shari'a musulunci ta jami'a amadu bello da ke kwango don neman wasu ma'alumat ɗin to da na ga na tattara su sai na yi typing ɗinsu lokacin ana yin typing ne ma na typewriter ta gargajiya mai aiki da da ƙarfi abin nan wato manual wanda za a dinga tana kilin kilin kana jin tana ƙara din to da ita ma aka yi tafin Allah ya ji kan malam Hassan Idris Akwarba shi ya mun tafin din ta lokacin yana typist da yana yin tafin na kuɗi da shi da wani malam Haruna su suka yi tafin din ta dan ni gaskiya lokacin ban iya tafin lokacin ni ban iya tafin na computer ba to da aka yi wannan tafin din akan stencil haka sai muna buga shi muna rarrabawa ɗalibai to daga baya sai wata mata ita ma Allah ya gafarta mata ita ce Hajiya Mariya Baba Ahmad wanda wannan mata ina kallanta matsayin uwa ce da bata haife ni ba amma gaskiya matsayin uwa nake kallanta Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama ta mutu kamar shekaru uku da suka wuce to wannan mata ita ta fara bani shawarar cewa mai da shi littafi mana cewa to mala ai wannan ya kamata kawai a mai da shi littafi sai na ga haka ne fa wannan zai iya yiwuwa sai na zauna a kwamfuta na din lokacin kwamfutoci ne ma na gargajiya irin desktop masu masu disket nakan je rauda can cikin zaria su min typing sai na zo da shi na saka a kwamfuta na gida ina gyarawa ina gyarawa gyara ba dare ba akwai wahala da su har dai Allah ya sa sai ya fita a surar littafi da wannan surar da kake ganin shi aka fara buga shi a shekara ta 2900 yau shekara kamar goma sha biyu kenan 2009 muka fara buga shi a lokacin da muka fara buga shi kwafi na jin ko kwafi dubu ɗaya ne aka buga su kwafi dubu ɗaya a lokacin na jin akwai wata mata sarka ta yi ta bamu bashin kuɗi muka buga a lokacin bamu da kokon dala da aka buga kowa ma ya ƙi siya aka yadda mutane suke ba su san abu muka yi ta raba shi kyauta kawai kusan da a kyauta ya ƙare a lokacin kowa ya ƙi siya bai san shi ba ba a san waye marubucin ba ba san daga ina wani suna ne kawai majhuli kabir abubakar amin ai shaza ba wanda zai siya eh sai dai waɗanda dai suka yi amanna dai haka ko suka yi kantafi maso ma asara suka dare su sai ɗaya biyu haka ni kuma na dinga yawo da shi gari gari duk inda na san akwai makarantar high islam na dinga raba musu kyauta wasu ma ba su san karɓa ce gashi dai ku karɓa dai ku karanta to haka dai muka fara dai daga karki dai Allah cikin hikimarsa da tafi bai zo ya zama hot cake ana neman shi a gari ko ina har da ya kawo wannan matsayin duka dai godiya ce ga Allah ba ba iyawa ta bace ba yi na bane a na san a yanzu zuwa yanzu kusan duk shekara muna sai da bai gaza zai gaza kwafi dubu shida dubu bakwai duk shekara mukan sai da su haka banda kuma wanda muka watsa sa a intanet wanda mutane na iya saukewa duk inda suke don kun tuna a baya mun karanta littafin waɗanda muka karanta da su yawanci ba sa zan yi tunani ga malam lura sahabi yana nan akwai wani dogo sani dogo sani dogo da shi ne mun ta'ajin amma ya yi kuɗi ya fita daga cikin ustadai ya zama a tajiri yana nan ba wai ya girma bane ko ya ko ya baggar amma dai ya yi kuɗi ne kasan mutum ya kuɗi ba dole ya ci gaba da ustadanci ba Allah ya ƙara biya ziki to ba zan yi tunawa ba nura suwaye kuma za ka yi tunawa a nan waye muka yi da shi kuma zama ƙwarai kuwa ashe kuna da yawa ne ga malam masir ma lallai ashe kuna da yawa to lokacin ba ma ɗauka muna yi a tudun wada ko masallacin alhaji kawu a onkul ina ɗin ba ma ɗauka muka fara yi a gida a tudun wada daga bayan muka zo muka dawo masallaci da muka yawa falo bayan isa muka dawo muka muka zama muna yi a masallaci to a kuma muka je ƙaura gaba ɗaya muka dawo nan abin da yasa mun bincika gaskiya saboda Allah ni bana san kasar tafin da kaina bana so ina ganin abban mu wasu su ma su yi nasu kokarin na yi iya nawa amma a wannan matakin na rasa littafin da za mu saka da zai yi cike mana wannan farak din kamar yadda na ambata waɗancan ɗin dai manya ne ko muna so mu samu background na ƙasa-ƙasa akan masayin din sai na gari babu yadda muka iya bari mu sake maimaita shi ko da a gurguje ne insha Allah to yi ma garin hakan na ga wasu gyare-gyare na kare dan kullun na karanta sai na ga wani abu da ya kamata in gyara shi za a ban san karantawa duk in na karanta sai na koma cikin kwamfuta ta na canza wani abu ko in ganin kala kamata ya ce zakara ko wa kala in ga ce a fa kala ya kamata kullun na karanta shi za nake girmama maganar nan ta sai me sunan shi a mai littafin kitabus sana'ati sakaki ne ko wanda yake cewa yana daga cikin buwayar da Allah ya wa mutane shi ne shi Allah kullum magana shi tana yadda take ba ta bukatar canji ko gyara amma shi ko rubutun mutum shi da kanshi mutumin kullum ya duba sai ya ga abin da ya kamata ya gyara in mure ka ce aka yi recording in ka ji sai ka ga cewa kai wuri kaza da bi kaza ne da ba kaza ba in dai dan adam ne kai sai ka ji wannan ballantana kuma wuri ya je maka wani kuma sai ya fi kama jin kurakurai da inda ya fi kamata wani lokaci da adalci ko da rashin sa Allah shi kyauta to da haka za mu fara kawai kai tsaye daga inda ya ce alfasul awwal na tsallake mana wannan muqaddiman dan tarihi ce kawai kana zuwa karanta da kanka ka sanin muqaddima wajen shafi bi da rabi labarin nan da na faɗa ne shi ne a ciki alfasul awwal al-adab al-arabi fil asl al-jahil an karkasa littafin zuwa fusul kamar da sunan shi yake usulun fi tarihi al-adab al-arabi kowanne fasali yana dauke da zamani guda cikin zamanin adabin larabci zamanin jahiliya zamanin farkon musulunci zamanin banu umayya zamanin abbasiya zamanin mamalik sai kuma zamanin nan nan kusa da ake cewa al-asr al-hadid sai kuma al-adab al-arabi fi Najeriya da wasu abubuwa da suke da alaka da wannan to a kafin mu je ga batu akan shi kanshi adabin larabci din a jahiliyar babu laifi a yi magana akan ta'arifat na farko-farko ma'ana akan al'adabul arabi shine shi menene adabi kuma zuwa gida nawa ake kasa shi shine yace kanat kalimatul adabi min al kalimat allati tara'at alaiha ma'ani muta'addida abra al usul al adabiyya wannan kalma ta adabi ta daga cikin kalmomi waɗanda ma'anoni daban-daban suka dinga bujiro mata tsawon zamunna yau da kullun na adabi wato su kalmomi dama kamar mutane suna caccanzawa suna juyawa suna girma suna tsufa suna ƙara faɗi suna ragewa da sauransu inda kaga kalma tana iya ɗaukan waɗannan ainihin canje-canje gwargwadon yadda ake amfani da ita ko lokaci ko irin mutanen da ke amfani da ita ko irin halin arziki ko talaucin yaren da take ciki akwai factors da dama da ke sanya a samu tsukewar ma'ana ko faɗaɗuwanta ko canzawarta ko makamantansu to fatsauran kana ta zullu ala da'awati ila al-ma'duma a farkon al'amari a zamanin jahiliya kama huwa al-halu fil asr al-jahil a zamanin jahiliya kafin farkon musulunci idan aka ce al-adab to abinda ake nufi da wannan kalma shine gayya zuwa ga cin abinci mun sani a a zamanin jahiliya larabawa suna da al'ada sananniya ta yawaita ciyarwa suna da al'ada ta yawaita ciyar da junansu abinci wannan gayyata invitation zuwa cin abincin sunan shi al'adab wurin cin abinci shi ake ce ma al'aduwa wa tsauran wani lokaci kuma kana tudullu ala tazibil akhlaq kama huwa al'amru fi sadar islam farkon musulunci sai kalmar ta canza aka kuma ana kallon lafazin al'adab da ma'anan gyaran hali shine abin da bawo shi yake ce ma ladabi ai kalma al'adab din ce yake ce mata ladabi yake fada da irin riwayar shi ko a fi sadar islam a farkon musulunci kamar yadda yazo a cikin wasu hadisai wasu ingantattu wasu masu rauni a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lissafin mutanen da suke da lada biyu a wurin Allah ga da aikin da suka yi ya ambaci wato wanda ya rayu a cikin yahudanci ko kiristanci sannan ya musulunta ya ambaci kuma bawa wanda ya biya haƙƙin Allah kuma ya biya haƙƙin ubangidansa sai kuma ya ambaci mutum na uku yace wa rajulun kanat indahu jariyatu da mutumin da yake da wata baiwa karkashin sa fa ataqaha sai ya yanta ta sai annabi yace fa addabaha wa ahsana ta'dibaha kuma sai ya mata tarbiyya kyakkyawa ya ilmantar da ita ya gyara mata ɗabi'unta kun mata zawaja sannan sai ya aure ta shi ma yana da lada biyu akwai kuma mashahurin hadisi a bakin mutane na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa malaka afsahuna ya akai kafi mu fasaha to a wannan riwayar mara inganci sai ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi Allah ubangiji na shine mun ladabi kuma ya kyautata wajen tarbiyyata wannan hadisi bai tabbata ba kamar yadda al'imamu kamar yadda ashek ahmad shakir yake fada a cikin tahqiqin sana littafin ashiru wa shu'ara ya faɗi wannan magana haka nan shekul albani shi ma ya ambaci wannan magana a cikin sisar da'ifa kafin su haka nan ainihin wato a shaukani a cikin alfawaidul majmu'a fil ahadith al mawdu'a da dai wasu malamai waɗanda ba wannan ba a daga dai hadisi ne mai rauni a wurin malamai ba a yi kibari da shi ballantana kafa hujja da shi to da ire-iren su dai sun zo da wannan ma'ana a cikin waƙoƙin larabawa da makamantansu walamma tatsawarat alhayatu thaqafiyya fil asr al-abbasi wa asbahat al-kalima asbahat al-kalima tadullu ala al-ilm wal ma'rifa ana nan kuma a zamanin abbasiyya bayan ci gaba da aka samu na ilimi da haɓaka tattalin arziki da zamantakewa domin al-asr al-abbasi ana kallon shi a matsayin al-asr az-zahabi da thaqafa al-islamiyya al-arabiyya shine golden age lokacin da musulunci ya zama ya gagaru kowa gwamnatinsa da ci gaban shi a tattalin arziki da ƙarfin soja da ƙarfin ilimi yadda dai kaga yanzu irin Amerika da Ingila suka gagaru kowa nan to a lokacin musulunci yake wannan ganiyar sa musamman zamanin halifofi su Abu Ja'far Mansur su Harun Rashid su Mu'tasim su ainihin Amin da Ma'mun da makamantansu musamman waɗannan biyar to a zamanin su musulunci ya kai wannan kololuwa har ya zama kowa sai dai ya nemi zaman lafiya da musulunci ko kuma a murkushe shi to a wannan lokacin sai ya zama kalma al'adab abinda ake nufi da ita shine al'ilm an ce na adib ana nufin alim ne shi in an ce wana wana arifun ne bil adab ana nufin arifun ne shi bi funun al'ilm wa tusamul kalima fil asr rahin ka musqalahin ilmiyyin yadullu ala ma'anayi to a wannan zamanin da muke rayuwa kuma wannan zamanin na namu na yanzu ana amfani da kalmar al'adab a matsayin terminology don ya bada ɗayan ma'ana biyu ma'anar farko ma'anar al'adab bi itibarin kalima isman li zahiratin ijtima'iyya ana iya ɗaukar ma'anar kalmar adab a bayan da ita ga wani abu wanda akwai shi a duk inda ɗan adam yake wani social phenomenon duk inda ɗan adam yake akwai wani abu mai suna adam kamar da inda dan adam yake misali akwai wani abu mai suna rayuwa akwai wani abu mai suna mutuwa akwai wani abu mai suna zumunta akwai wani abu mai suna aure ko da sauran abubuwan da duk inda ka samu taron dan adam to zaka samu waɗannan abubuwan suna existing ko to akwai wani abu mai suna adam da yake existing a duk inda dan adam yake to menene shi wannan shine kullu kalamin yusawwiru hayatan taswiran fanniyan magana wadda ke kamanta mana rayuwa kamantawa na ban sha'awa mu kalli a wannan ta'arifi gajere yana dauke da mas'aloli masu yawa na farko dai dole ya zama magana ce ita rayuwa da muke yi tana da abin da yake shine reality dinta tana da kuma abin da yake ideal abin da muke tunani a kwakwalanmu akwai alwaqi akwai kuma al abin nan al khayal akwai akwai misaliya akwai waqi'iyya dukkaninmu da muke rayuwa mu na dan adam akwai ababen da muke buri a ɗaiɗaiwanmu ko abin da muke buri ina ma su faru ga al'ummanmu ko wani yanayin da muke fata ina ma ga mu kai ga wannan wajen amma kuma wataƙila Allah bai taɓa ƙaddara za a kai ga haka ba to wannan ita ce shine khayal akwai kuma waƙi'in rayuwar da muke rayuwa shine yau da gobenmu a kwana a tashi a dare a yi rana a haifi wani wane ya mutu a zaɓuwa ne a kada wane wane ya kuɗi wane ya zama matalauci wane ya nemi aure wane a kasa shi wane da wane su faɗa wane da wane su shirya kullum a wayi gari rana ta fito ta yi zawali ta yamma ta faɗi dare ya yi a shiga damuna a shiga rani wannan shine hakikan abin da ke faruwa da mu ko to wannan waƙi'in sai aka samu wasu mutane waɗanda su kuma suna ƙoƙarin su shigar da wancan khayal ɗin cikin waƙi su faɗi abin da suke tunanin ina ma da haka yake su suranta mana rayuwa su ne al'udaba ko kuma alfannanu artist din da artist yake shine yana so ya dinga suranta maka wata rayuwa ce wanda yake tunani a cikin kwakwalwarsa ko a tunaninsa to akwai masu surantawa a cikin hoto su ne masu zane akwai masu surantawa a cikin nahat ta saka akwai masu suranta rayuwa a cikin kalmomi su ne ko dai mawaƙa ko marubuta to su muke magana duk wani taswir na rayuwa wanda ba da ba da kalmomi da maganganu ake shi ba to ba ruwan adabi da shi ya fita daga cikin fannin adabi amma yana iya zama cikin fannin abin da ake cewa al-fununul jamila shine wato fannoni na suranta rayuwa fine art amma literal art sai wanda aka yi shi a cikin zance ina fata kuna biye da wannan to da haka dole ya zama magana kuma ya zama taswir ne na rayuwa ba magana ce ta kimiyya ba ba magana ce ta ilimi ba ba magana ce ta tarihi ko tsawara abu yadda yake a waƙi ba taswir ne fanni shine mawaƙi ya ga wani abu ko ya shaida wata rayuwa ko ya ya yi living wani experience yanzu kuma sai ya sharing wannan experience ɗin da mutane sai ya faɗe shi a waka sai suranta shi da yadda yake kallon shi da irin yadda yake so a kalle shi wannan shine abin da ake ce ma adabi kuma duk inda ɗan adam yake kamar da suke faɗa cewa babu wata al'umma da ba ta da harshe language harshe na daga cikin ababe wanda suke highly fundamental a existence na dan adam akwai abubuwa da dama dan adam yake bukata ta yiwu yana iya rasa su kuma ya rayu akwai dan adam da yake rayuwa bai da sutura akwai dan adam da yake rayuwa bai da gida akwai dan adam da yake rayuwa ba shi da sana'a yi bai da kuɗi duk waɗannan bukatu ne hajiyat ne muliha akwai dan adam da bai da mata akwai dan adam da bata da miji duk akwai ko akwai mutumin da bai da uba akwai wanda bai da yaya amma babu wasu mutane ko wasu al'umma da ba su da harshe akwai dan adam din da ya kai ya kai ya kawo wani talauci ne yana shi samun abu wani kuma isa ce da bunƙasa sai ga zai bukata kaza yanzu kamar turawa turawan yamma da ake ce musu ummatun bila taqalid uncultured societies suna ganin ci gaba da suka yi ne da wayewa da kaiwa matuƙa wajen sanin kimiyya da fasaha da iya sarrafa duniya yadda suke so kamar da Allah ya fara ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wannan yasa suka kai ga cewa suna ganin su ba sa buƙatar social life ba sa buƙatar abubuwa da dama na al'adu ba sa buƙatar su ba sa buƙatar yin aure ba ruwansu da aure ko kuma aure sun canza shi daga yadda aka san shi a ɗabi'a zuwa auren jinsi ba sa buƙatar makwabtaka ba sa buƙatar father children relationship ba sa buƙatar neighbor neighbor relationship ba kaga a turai a kasashen turawa babu wannan ba ruwanka da waye makwabcinka ba ruwanka da waye babanka ba ruwan shi shi ma da kai duk wanda ya kai shekara 18 yana da yancin abin da ya ga dama kai hasali ma an kai ga wasu ma suna ganin ba su da buƙatar sutura ba tare cewa kuma kalla ka ga sutura shine abin da jarabawar da Allah ya yi wa mahaifinmu Adamu alayhi salam ko badallahuma sau'atuhuma da suka yi wa Allah laifi mai Allah ya fara zartar su da su tsaraiki wa tsafika yakfana alayhi ma min warqil janna amma da haka yanzu ku mutanen da suke yawo tsirara literally tsirara suke yawo ko me suke ganin haka tsabaragen wayewa ce ko mun gane a tunaninsu to amma duk da haka wannan mutanen har yanzu ba su iya istigna'i daga yaransu ba shi abin da yake son nuna ba duk yadda dan adam ya kai ga ci gaba ko ya kai ga ci baya bai gaza samun harshe kuma bai iya wadatuwa daga harshe wato ci bayan shi bai sa ya kasa samun harshe haka nan kuma ci gaban shi bai sa ya ce na fi karfin harshe haka Allah ya tsara shi har yanzu dai zuwa yanzu dai ba samu adadin da ya wannan ci gaban ba ta yi nan gaba dan adam baka iya predicting me zai yi wannan dan adam na wannan duniya wanda yake kawa matuƙa wajen istiglalin ɗabi'a nature dan ya more wannan rayuwa su haka sai dan adam ya wayi gari harshe yana daga cikin wato abubuwa fundamentals a rayuwarsa yana amfani da shi kuma wajen tafiyar da rayuwa daga cikin ababen da yake amfani da shi shine wajen suranta wancan khayal ɗin da muka faɗa ta hanyar waƙoƙi da rubuce-rubuce da sauran adnasul adab yace fal adabul arabi bina'an ala zalika karkashin wannan magana in muka ce al adabu huwa kalamu yusawwiru hayatan taswiran fanniyan to idan muka sa mushi qualifier muka ce al adabul arabi sai mu ce huwa kalamun arabiyyun sawa'un kana shi'ran aw nasaran yusawiru hayatan ardiyatan taswiran fanniya shine wani zance ne balaraban zance ko dai ya zama a waka ko kuma a zube yana ba mu labarin wata rayuwa balarabiya ba da labari wanda yake mai armashi wala farka baina an yakuna al-kalamu maktuban aw shafahiyyan babu manci tsakanin zancen ya zama wato da baka aka yi shi ko kuma ya zama a rubuce aka yi asalin magana da baka ake amma dan adam ya kirkiro hanyoyi na yin magana a rubuce kuma karbabban hanyoyi ne suna daukan hukuncin maganar baka naka yasa ake yin saki a rubuce ake yin yarjejeniya a rubuce kuma an zo ba da labari a ce wana ya ce alhalin rubutawa kawai ramzi idan ka rubuta magana an zo za a ce wana ya ce kaza kamar da muke cewa mu ce ibnu hajirin ya ce kaza kai ya gawa ya gaya wa kowa ba amma dai mun ga rubutu ne cewa ya rubuta ko su kaga kenan rubutun hannun mutum yana wakiltar maganar bakinsa keke da keke yana ɗaukar dukuncin da maganar bakinka take faɗa kamar yadda idan kai batanci da magana za iya kama ka da laifin batanci haka in kai batanci a rubuce kai hasali ma rubutu implication ɗinsa yana sama da na maganar baka saboda tasirinsa wajen kaiwa nesa lokaci da zamani da kuma wuri to a ma'ana ta biyu da yace ba'un ma'anan adab bi itibari kalima alaman li fannin min fununi dirasa ana iya kuma fadan kalmar adabi ya zama ana nufin sunan yanka alam sunan yanka ga wani fanni cikin fannonin ilimi kamar yadda muke da fannin tattali tsimi da tanadi fannin harshen ingilishi fannin lissafi fannin ƙididdiga fannin kaza duka sanin accounting tun daga accounting har zoology misali to a cikin jerejiyar fannonin ilimin ɗan adam akwai wani fanni na ilimi da ake ce ma al'adab shine muqabilul lafzi literature a ainihin turancin ingilishi a ingilishi a menene shi yace ilmun aw fannun ko dai zama wani ilimi ne na kimiyya ko kuma ilimi ne wanda ba na kimiyya ba kuma akwai ta tabar za game da meye kimiyya meye ba kimiyya ba ba shi da bin baya yaqumu bid dirasati wal bahth wanda a abinda wannan ilimi ya damu da shi shine bincike da kwakudba haula kulli ma yattasilu bil kalam al fanni akan duk abin da yake da alaka da waƙoƙi din can da ƴan uwansu allazi yusawwiru al hayata taswiran fanniyan duk wani abu da ya shafi bayani akan suran ta rayuwa din can to wani ilimi da ke bincike akan sa min qaribin aw ba'id da abin da ke kusa ko nesa min tarihin wa naqadin wa nadhariyatin wa muqaranatin ko dai tarihin shi adam ko naqad warwarar bayani akan sa wa nadhariya ko kuma tsara fannoni ya ya kamata a yi da shi wa muqarana ko kuma kwatanci tsakanin adabin al'umma kaza da adabin al'umma kaza ko adabin zamani kaza da zamani kaza wa gairi zalika da makamantan waɗannan fa ala zalika yumkinu an yu'arrafa al'adabu bi annahu fannun yabhasu an ahwali ummatin wa lughatiha wa adabiha da haka idan muna magana akan adabi a matsayin fannin karatu shine wani ilimi da ke bincike akan halin duk wata al'umma da harshenta wa adabiha da rubuce-rubucen da aka yi a cikin harshenta wa ma an tajadhu qara'ibu abna'iha da ababan da ƴaƴan wannan al'umma suka rubuta min baligin nazmi na waƙoƙi masu ban sha'awa wan nasari da rubutun zube mai ban sha'awa fi mukhtalafil usuri a zamanna daban-daban wa amma arada laha min asbabis su'udi wal hubut da kuma bincike akan me ya faru harshe kaza ya bunƙasa ko kuma harshe kaza ya ƙasa waddusu ko kuma harshen ya mutu wa yu'ni bi tarihin nabihina min ahli kitabati wal lisan kuma ilimin adabi yana daukan abin da muhimmanci wajen sanin tarihin marubuta da masu magana da baka wa naqadin intajati da kuma warwarar zance akan rubuce-rubucen su wa bayani ta'asiri ba'dihim fi ba'd da kuma bayani akan inda suka kama da junan su ko suka kwaikwayi junan su bil fikrati was sina'ati wal uslubi me yasa mawaki kaza ya kwaikwayi mawaki kaza ya akai suka gamu da juna ko ilimin su ya kama da juna da makamantansu ina ga wannan shi ma ya isa ku malam malam ishmuza azu da ka fita mun yi wata magana cewa wannan karatun ba zai yi awa ɗaya ba gaskiya da shi da dan uwan shi wanda muke yi na ulumul qur'an dole zamu danga yin awa ɗaya da rabi in so kuma ku san da ku su kowane littafi mu bashi minti 30 wannan shine dan abin da zamu iya hakura da shi kuma ku yawo eh me ra'ayinka sai dai an koma ofis to mu kuma mu je zama littafi na gaba shine wannan muzakkira ta ilmul balagati wal alhaqiqati wan nasha'a ilmin balaga me shi kuma ta ina ya samo asali awwalan haqiqatul balaga abu na farko menene mecece ita balaga ita kanta yu'arrafu al balagati lughatan يعرف البلاغة لغة حسب ما وردت المعاجم اللغوية بأنها مصدر مشتق من الجذر الثلاثي أنا ين تعريفي أنا بيان معنى لفظ بلاغة أبسا أبن ديزو أتشكين لتتفن wato kamus na larabci cewa ta samo asali ne daga wato aljazr salat daga tushe tushen kalma mai harafi nan kalmomi akwai abinda ake ce masa ten ko asalin tushen ko kuma as-sawabiq wal lawahid wato prefix ko suffix akwai ma infix wanda suke na tsakiya hashu don ka cire komai zaka samu asalin astula abin nan al-masdar thulathi masdar wanda yake lafazi ko kuma sauti uku shine daga lafazin ba'un lamun ghairu balaga aka ka cire alif da lam na ta'rifi ka cire ta'un marbuta ka cire wancan alif na tsakiya da aka yi abin nan da shi aka yi madda bi ma'ana wasala in aka ce balaga bi ma'ana wasala ya kai ko ya isa wa hiya ta'ani aidan at-tahadduth bi lughatin tattasifu bil fasahati wal quwwa haka ce balaga abinda yake nufi shine yin magana da harshe wanda yake cike da fasaha fasaha shine ya zama an kafara kowa ya gane kuma magana ta taratsa zakatan mutane wal quwa magana ta da karfin hujja mutum ko bai amince ba ya rasa yadda zai yi da magana bima ya tala'abu ma'a waqi'il hal ya zama zancen ya dace da yanayin wurin yanayin mutanen da yanayin lokaci da yanayin irin matashiyar magana amma ma'ana hal istilahi fa hiya majmu'a min al-qiyam al-jamaliyya a gurin malamai masana ilimin balaga su kuma in suka ce balaga suna nufin cincirin da wasu ka'idoji da wasu dabaru waɗanda wal qawaidul fanniya allati yumkinu min khilaliha al-hukm 'ala an-nusus al-adabiyya min nahiyat at-tamayyuz wal jawdati aw ad-da'ati war-raba'a zaka ji an ce zance kaza yayi fasaha malam wani yana da fasaha hudu ba kaza ko waka kaza ta yi fasaha to menene ma'aunai menene ma'ayir menene abun awon da ake sakawa wani sikeli ake sawa a gane cewa wannan yayi kyau alal misali yanzu idan aka yi gini a idan mutane suka zo hukuncin yanzu ba muna magana hukuncin ga magarin mutane bane muna magana hukunci na expert kaga shi ga magarin mutum ko sutura ka saka kawai inda ta ba shi sha'awa kawai ta yi kyau amma wanda ya san meye dinki ko wani ƙwararren tela ko wani telin tsaye da yana sana'ar ko shi abin da zai kalla ya burge shi ta yi ya bambanta da abin da gama garin mutum zai kalla to haka gini misali idan yanzu wani injiniya da ya san structural engineering ya shigo masallacin nan wataƙila muna ta alhamdulillah ma ta alfahari masallacin mu yayi kyau yana iya zai ga cewa to nan akwai matsala can akwai matsala nan ma bai yi ba ya ta wasu lissafe da safe ko mu jawo shi ko mu karɓa ya rage namu wannan amma almuhim shi yadda yake kallon abun ya bambanta da kallon mu na leman ko kamar yadda shari'a take ne ina bar su cinin suke akwai shari'a da mu talakawa jahilai za mu ga cewa ai wannan zuwa ɗaya ne ko za a ce alƙali ya ce ko a kashe waya ko a je a kulle shi har sai har sai tashin alkiyama amma sai galauyi sun ce a'a nan akwai lakuna nan akwai matsala kaza za a iya fitar da shi ta wuri kaza za a iya samu shi abuwa ta wuri kaza saboda suna da wasu ma'aune da suke kallo idan mutum ya siyo mota yana zuwa kan sauran mutanen gari za mu ta masha Allah masha Allah kai Allah ya sa albarka ko da kana da wani abu na hasada dole ka boye yayi ko amma idan aka kira wani tsohon bakaniki ko wani masanin harkan motoci yana zuwa kaga mu wanda ya daga inji ko shi ko zaka yago ya bude kofa ya daga inji ya kalli nan ya kalli can hala ya ce a tayar sai ka ji ya ce akwai matsala kaza sai a ce ya sada yi ba ga wani saboda shi yana da wasu ma'aune da mu ba mu da su to haka cewa da ake magana kaza mai hikima ce magana kaza mai fa'ida ce ko akwai ma'aunan da ake amfani da su alhamdulillah qur'ani jama'a shine tushe na farko da aka tsakuro waɗannan ƙa'idoji za ka duk wata balagar larabci za ka gama duk kwana-kwanata za ta koma kan ƙurani gara musamman nan tun farko tare da cewa an shigo da wasu abubuwa baƙi wasu abubuwa bare wasu abubuwan ma wanda shari'a ma ba ta yi da su ba amma dai inda ana neman tsaftatacciyar wato ƙa'ida ta gane fasahar zance to ƙurani ake kuma shine za ka ga wani waje a tsawaita wani waje a takaita wata magana mai laushi wata mai gauni wata maganar a bada amsa wata a bakka ba za a baka amsa cikakkiya ba wani labarin a yi dalla dalla da shi wani a kuntuta shi kowanne duka wannan akwai ma'aunan to kuma dukkanin masana fasahar larabci tun daga jahiliya har zuwa zaman da muke rayuwa kowa da masoya da makiya da mumine da kafirai kowa ya sallama wa alqur'ani cewa wannan zance ne na musamman wanda kuma ya kai matuƙa wajen fasaha za ka ce aka dinga ɗebo wannan ƙa'idojin daga cikinsa aka yi ƙa'idoji kala daban-daban wanda su ake gane fasahar zance da hikimarsa waɗanda kuma in kana so ka koyi fasahar zance to su za ka koya ka iya su sai kuma ka dinga ɗabbaka su a cikin maganarka to sai a wayi gari ka yi discoverin baiwarka wajen tsara zance na fata mun gane wannan shi za ka ga ilimin balaga yana ba mutane da dama haushi wanda duk bai samu ya koye shi ba sai ga kai wannan feleke ne kawai amma kuma bai yiwuwa a yi ba shi musamman saboda in kana so kai magana akan fasahar zance zance mafi fasaha shi ne alkur'ani ta yi za ka yi tafsiri za ka yi huduba za ka yi wa'azi za ka yi wata wani rubutu ko za ka yi wata lacca za ka buƙaci ka san fasaha da ke cikin alkur'ani mabiyinsa shi ne fasahar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce daga cikin abin da aka bashi akwai jawami'ul kalim gundarin zance matattarar magana yi magana kankanuwa kaga ana mata sharhi littafi guda sannan maganganun sahabban shi da na bayan su wanda suka dosano daga wannan zamanin suka dosano kuma daga iyawarsu da alqur'ani zaka zaka ji akwai maganganu iri daban-daban da za a auna da su yace wato hukuncin da ake akan nasoshin ta bangaren at-tamayyuz a ce sun yi fice wal jauda ko a ce sun yi kyau aw dha'f ko a ce zancen nan bai da kyau aw raza'a ko a ce yana da muni waɗannan ka'idojin ana ce musu balaga wala qad waradat an ulama'il lughati aqwalun mutanawwi'atun fi ta'rifil balaga zantuka sun zo daban-daban daga malamai masana akan kokarin define din balaga wa kana min abraziha qawlul jahiz maganan jahiz amr ibnu usman ibnu bahar amin ko abu usman amr ibnu bahar ibnu mahbub wannan mashahurin malamin larabcin nan kuma ta kadarin in ba na manta ba rasuwar su shekara ta 255 mun yi tarihi shi a baya ko a cikin malamin nawu mun da taba yin tarihin sa wanda mu'tazili ne kuma wanda yake yana da mummunar kama ya samu falij abin nan stroke shanyewar ɓarin jiki a ƙarshen rayuwarsa kuma ya mutu ne rungume da littafi duk da haka mun ji cewa yakan je ya shiga shago masu littafi ya biya su kuɗi ya kwana don ya karatu to a haka garin karance karance shi ya haɗu da adalin shi Allah ya gafarta mai alladhi arafa albalagata fi kitabihi albayani wat tabyin ya da tabi suna albayan wat tabyin yana nan ana buga shi a cikin mujalladi shi ma muna da shi a maktabar mu dinnan abin da samu kita faɗan tafanin saboda jama'a musamman yan uwa ɗalibai waɗanda muke da lokaci mu daina asarar sa haka nan kawai a zaman majalisa da zaman fira da zaman shan shayi da cin balangu da lallatsa waya da zaman musu akan malamai da musu akan yan siyasa awa takwas bakwai a rana ka tsata su kana duka wannan tsakanin da Allah ba garma asara ba ce ga maktabar nan ga su malali su suke da mukullan maktaba sai ka je ka shiga in ka ga dama ma kai tawo ko kana kana sunan tafak har ka saba da sunayen ko kuma ka dauka ka karanta ka duba a hankali zaka kana karuwa shi littafi shine malamin da bai gajiya malamin da karatun shi bai karewa malamin da ba a kure shi malamin da baya mutuwa shine littafi to da kai saka dinke jin cewa littafin nan akwai shi akwai shi malam duk wanda fada akwai sai ku eh in dai ka tana fada insha Allah akwai shi in kuma babu shi ga malamin zai gyara mu yawwa akwai ƙari ma to littafin jahiz albayan wa tabiyin muhimmi ne kwarai a cikin primary primary reference na ilimin balaga yana cewa al-ijazu fi ghairi ajzin takaitawa ba tare da gazawa ba wal itnabu fi ghairi khattalin da kuma tsawaitawa ba tare da wauta ba shine khattal ko kuma ittirab ba tare da magana ana kungaba kan baya ba menene kai magana mai amfani shine ce ka takaita ba tare da ka gaza wajen takaitawa inda ake buƙatar tsawaita ka tsawaita ba tare da kai shirme ba domin zance in ka tsawaita shi akwai tendency ya zama shirme ko kuma na farkon ya mantar da na ƙarshen me yasa aka ce kada limami ya wuce tsawaita a hudu juma'a saboda daga cikin a a taujihin da malamai suka yi ƙarshe zai zama abin da ya yi wa'azin farko kafin a tashi ma'amanta yanzu da hudubin da wasu malamai suke yi awa ɗaya da rabi yana talatta malam kamar an bashi course mai three credit hours ya matsa muku da zance kaga wani ai a fara bacci wasu su fara sake alula wasu su wani ma ya ɗauki da duman shekara gaba ya Allah ya sai ya tsaki tunda masallatan ga sunan da yawa kawai ya je next masallaci ya Allah ya an bata mana lokaci to ana so ka takaita an kana zance ya zama kuma takaitawa mai amfani inda ake bukata kuma a tsawaita ka tsawaita ba tare da ka ainihin bata zancen ka ba wa qala aidan innal kalama la yastahiq usmal balagati hatta yasbika ma'anahu lafza yace shi zance baya cancantan a ce yana da balaga har sai ya zama ma'anarsa ta riga lafazinsa wa lafzuhu ma'anahu lafazin shi ya riga ma'anarsa wato ya zama da kaji zancen za ka fara tunanin me ake nufi da ka tuno abin da ake nufi zaka tuno ga kalmar da ya kamata a fata ko mun gane da ka fara magana yanzu da zaka tara budurwa kana saurayi kana so ka ka irin tosa tar ake cewa ko haka gayu suke cewa ko amma sai zama ka kasa ga mata me kake so ka faɗa kuma ka kasa nune da ta gane me kake nufi to baka da fasaha ya kamata da ka tsire ta da kai magana daya biyu ta gane in tayi sabon saurayi ne ta gane inda kuma a wannan mai tambaya ne yana neman kwatance ne kada sa rai cewa sabon saurayi a zancen ka ta gane haka mun gani dan ka sa akwai ƴan mata masu shegen abin nan abin nan hadama Allah Allah take a ce ana son ta to ya kamata da ka faɗi magana daya biyu ta gane ton din magana ka ce kai wa fa ba fa potential saurayi bane kawai ka bata ne kana neman sana unguwa ana fata muna ganewa to sai yake cewa a yace fa in fala yakunu lafzuhu ila as-sam'i asbaq min ma'anahu ila al-qalb kai zama lafazin shi ya riga ma'anar shi shiga zuciyar mai ji wa isharatu abi hilal al-askari fi kitabihi sina'ati akwai abu hilal al-hasan ibnu abdullah ibn sahal shi kuma ya rasu ne shekara ta 395 da zamu zo mu magana akan su waɗannan su ne jibalul balaga jama'a da zara an ce jahi an ce abu hilal al-askari sai kuma abin nan as-sakaki mai miftahul ulum to waɗannan malaman guda uku zai wahala ka samu wata mas'ala a cikin balaga wanda ba su da cewa kansu da littafin kitabu sina'ataini wato kitabu a yanzu ana cewa kitabu as-sina'atayn an-nazam wan-nasr amma za ga malaman da da suke tarihi su zahabi a cikin tarihul islam su safadi a cikin al-wasidil wafayat suna kawo littafin da suna kitabu sina'atayn nazmi wan-nasr ya zama wato ba da madadi ba kenan da ibafa kitabu sina'atayn an-nazmi wan-nasr amma yanzu ana buga shi da kitabu sina'ati sai a saka column haka sai a ce an-nasr an-nazam wan-nasr wato kitabun da zai koya maka dabarun yin abu guda biyu dabarun waka da dabarun rubutun zubi ya ake yin waka ya ake gane mai kyau ya ake gane a rulinta ya ake yin zance wanda ba waka ba ya zan kuma da fasaha irin ta waka to wannan littafin nashi a ciki yake cewa ila darurati yayi nuni ila darurati ma'arifati ilmi balagati wajibi ne malami ya san ilimin balaga hatta ya tamakkana al-katibu min fahmi idan al-qur'an al-karim kaji magana dan marubuci ya iya fahimtar yadda qur'ani ya zama gagaragasa qur'ani gagaragasa ne ta kowace fuska to ka gane gagaragasancin sa alladin taza bi khasa'is fanniyya wanda yake banta da wasu abubuwa da suka ke banta da shi idda masu yawa kana min ahammiha daga cikin ababen da Qur'ani yake banta da su akwai wata taraki karfin zance wa jamaliyatu ta'lif da kyakkyawan zubin zance adif ila zalika ma khassahu Allah ta'ala bihi min fannil ijaz ka kuma ƙara akan Allah subhanahu wata'ala ya keɓance alƙur'ani da cewa ya gagari gasa wato an ce wa mutane in kun isa ku yi Qur'ani sun kasa larabawa an ce in kun isa ku yi Qur'ani sun kasa in kun isa ku kawo sura guda sun kasa in kun isa ku kawo aya guda sun kasa sun kasa duk abin da aka ce musu tare da cewa suna kokari iyayen su ga cewa sun kawo sakon tangarda ko kuma sun da cewa za su iya irin shi kuma wasu al'umma ne masu fasaha suka kasa don ya zama waɗanda suke da wannan fasaha sun kasa to ya fi cancanta na bayan sun kasa shi ثانيا نبي نشأة علم البلاغة يوشي بلاغة فارا استقر علم البلاغة على يدي أبي يعقوب السكاكي da can mun tuna mai wannan magana a baya cewa da can ilimi duka to abu ne guda daya ilimi kamar da kaga albasa ne abu ne guda daya amma albasa idan ka dinga bara ta sala sala sala sala zaka tana da yawa a cikin ta ko ka dauka kaman kabeji haka abu ne guda daya amma ake ta ya kwankwana shi ake kwankwana shi to a da can haka yake hada a wuri guda ko masana na da sun san komai a cikin shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka rayu a wannan lokacin sun san nahwu sun san balaga sun san sarfu sun san komai sun san shi a cikin saliqarsu ta yadda kamar yadda ka kalli yanzu ka samu dattijo da ke rayuwa a wani ƙauye a cikin ƙasa Hausa misali inda ake magana da yaren Hausa lafiyayye bai san nahawun Hausa ba bai san karan dori ba bai san wani magana akan ne wannan abin da yake cewa bishiyar li'irabi duk bai san ta ba a cikin Hausa duk wannan abin da muka yi a cikin Hausa shi bai san su ba duk wannan ƙa'idojin na Bloomfield da aka kawo da na abin nan abin nan mai sunan shi sassauri aka saka sa a cikin na hausa da su mala alukan da ɗan gaba suka kawo su farfesoshi na Allah ya gafarta musu wanda suka mutu cikinsu za ka samu na a cikin ƙauye bai san su ba gaba ɗaya amma kana zuwa da kai magana da hausa wata ke bagwariya yake maka ba ka ake cewa saboda yana da asalika asalima yana nan akan lafiyar ɗabi'arsa haka yanzu iyayenmu mata na da ba wata taɓa makarantar girki ba wata taɓa shiga wani mu koyi girki ko mata mu koma kicin da waye tabbas san wannan tiliƙen ba amma kuma suna zuwa da sun ga sanwan miya za su gane ko za ta ko ba za ta ba Allah ya ji kamar Musa Sabi ba dan ya mutu ba yace matan da kwace maka biya kuka wai sai ai sati ana kama mata wai amma yanzu idan aka yi gari na wayewa sai kaga ta yi settling kamar kam in ji malam Musa Sabi wal'udatu alayhi to saboda wannan matan sa da salika ta iya girki ko waɗannan ko sun yi kaza sun koyi kaza sun kalla a YouTube sun siyo na'urori iri daban-daban kamar za a yi tiyata amma duka a banza wata daga ya girma sarki ba su waɗannan iya girki ba yanzu to haka kaga yanzu girkin da ya zama ya bunƙasa dole sai an yi ilimi sannan za a iya shi haka yanzu harshe da ya bunƙasa sai an yi ilimi za a iya shi to haka ita ma balaga a da can bata bunƙasa bunƙasa da ake bukata ba saboda kurakurai ba su bayyana ba kuma kowa yana kan wannan salika amma bayan cakuɗewa al'ummomi da yawaita 'yan hijira da yawaita waɗanda ba larabawa ba a cikin larabawa kamar yadda muka ji a tarihin nahu wannan ya tirsasa samuwar bukata zuwa ga tsara ka'idoji wanda su kiyaye harshen daga lalacewa shi harshe asalin mai kyan dole sai an yi ƙa'idoji za a kiyaye shi ko da zai karɓi sababbin abubuwa ya zama yana da ƙa'idojin za a ba a karɓe su to daga nan ne aka samu balaga ta ainihin taso ya ce istaƙarar ilmin balaga ala ya dai abi yaƙuba sakaki malam abu yaƙub yusuf ibn abubakar a sakaki wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari shida da ashirin da shida mutumin iran ne wannan hawarisun shine garinsu wa madrasatihi shi da makarantarsa walam yatra ayu taghayyirin aw tatawurin alayhi mun bidayatil qarni sabil hijri abinda kake gani a cikin balaga tun daga zamanin sakkaki har yanzu ba a canza komai ba wa qad shamala hada al-istiqrarul ulum al-thalathata allati kanat murtabitatan bi wannan ilimin na balaga yana da wasu rassa guda uku wanda da zarar an faɗi ilimin balaga su ake nufi wahiya sune ilmul bayan wa ilmul badi wa ilmul ma'ani duk inda aka magana balaga to wannan guda ukun sune tushe ilmul bayan wato sanin salo daban-daban na faɗan magana guda ɗaya magana guda ɗaya za faɗi ta da salo daban-daban shine ilmul bayan sai kuma ilmul badi shine adan zance adan magana ado da ake wa magana a lafazi ko ma'anata abin da ake ce ma figures of speech a english shi kuma wancan shine kaman ka abin da ake cewa semantics shine al-ilmul bayan sai kuma ilmul ma'ani wanda shi ma wani bangare na na semantics suna ce mishi meaning of the meaning ma'anar ma'anoni shi ilmul ma'ani abin da yake magana shine akan wato bambance ma'anar zance da gwargwadon inda aka faɗi shi umarni ya za a yi ɗauki ma'anar umarni wata rana kuma ɗauki ma'anar roƙo wata rana ɗauki ma'anar labari wannan shine ilmul ma'ani to waɗannan fannonin guda uku na balaga a sakaki shi yayi istikmalin su kuma tun daga lokacin su ake dogara da su wajen dirasa ta albalaga taqlidiyya wa aidan al-funun al-ukhra da kuma sauran fannoni allati tafarra'at an hadhihi al-ulum wanda suka risantu daga wannan idafatan ila manahij al-bahth al-balaghi sai kuma manhajin bincike na ilimin balaga wal asalibil balagiyya da kuma salon zance na balaga allati kanat tanhaju annahda nafsuhu wanda suke bin da wannan tafarki allazi asafahu sakaki wa sara alaihi talamizuhu min ba'di wanda sakaki ya kirkiro kuma sauran ɗaliban suka bayan shi akai wa min al-jadiri bi dhikri anna tatawwur al-wahid alladhi tara'a ala ulum al-balagati fi dhalika aw fi tilka al-fatra huwa istihdaf funun ukhra min al-funun allati tantami ila ulum al-balagati thalath yace abinda za a iya faɗa anan shi cewa abinda kawai ya faru na sabon abu da aka hau cikin balaga shine kirkiro sababbin fannoni da ƙara wasu musamman a ilmul bade su siyuti sun ƙara a cikin ƙudul zaman da makamantansu a gano wasu sababbin salo bisa ƙa'idar da waɗancan suka bayar sai a gane akwai wani sabon salo da ya kamata a jingina shi zuwa ga ilimi kaza ko fanni kaza ko darasi kaza cikin balaga ya ce wa khasan ilmul badi allazi nataja anhu furu'un idda musamman ilmul bade wanda wasu fannoni da dama suka ainihin bujuro a cikinsa yana ganin bari mu saurara a nan duk da yake ba mu samu gaba mai kyau da ya kamata mu tsaya ba amma na ga lokacin ya kure mun yi awa ɗaya da rabi kenan ko wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah